تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار السلام عليكم muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rana da muka tsinci kanmu na gudanar da faɗakarwa a wannan gari mai tsohon tarihi shine garin alƙaleri a ƙofar fadan abin nan alƙaleri ɗin wannan rana ta sha bakwai ga watan jima'a ula hijirar ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata a gare shi na da shekara 1447 wanda ya dace da takwas ga watan 11 na shekarar 2025 muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da muka tsinci kawunanmu a taro ɗaya daga cikin taruka guda uku wanda subhanahu wa ta'ala ya albarkace su la khayra fi kathirin
la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqah إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما
wannan shine taro daya daga cikin taruka guda uku da subhanahu wata'ala ya ce la khaira fi kathirin min najwahu dukkan gana wanda suke yi iri daban-daban babu alheri a cikin wannan ganawa ɗin sai dai ganawan da illa man amara bi sadakatin au ma'arufin au islahin bainan nas sai wanda taron aka yi umarni da sadaka sai taron da aka yi umarni da aikata abin da aka sani a shari'a sai taron da aka yi magana akan islahu bainan abin nan islahu bainan nas wato gyara tsakanin mutane wadda ɗazu-ɗazun nan masu wa'azi sun sauka a kan wannan matsala ta islahu bayanan nas subhanahu wa ta'ala yana cewa to kuma ba samun kai a irin wannan wajen shine cin nasara ɗari bisa ɗari ba wa mai ya fa'al zalika tiga a marabatun lahi nan ne gizon yake saka wanda ya nuko gari ya zo wannan waje ya tsinci kansa a cikin ɗaya taron to kuma ya yi ne tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala in kuma ya yi da waɗansu manufa ne to wannan kuma Allah ya barwa kansa shi ne Allah ke cewa wanda ya aikata wannan yana neman yardan Allah shi ne Allah maɗaukaki ya ce fasaufa ne tuhi ajaran azima za mu ba shi lada mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala mai girma ne da kansa ya ga girman wannan lada ɗin da ya ba shi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya azabta mu da wannan lada ɗin kafin shiga ɓangaren wa'azi barin gabatar da a ta'aziyya wadda ‘yan abubuwan da muka rasa a irin wa'annan kwanaki ko kuma ce wa'annan ‘yan watanni guda uku na farko dai mun fara da a rasa mataimakin shugaban agaji daraktan agaji na state shine abin nan malam malamin husaini Allah subhanahu wa ta'ala ya kai haske da rahama kabarinsa Allah ya tallafi iyalansa hakanan kuma abin da yake biyowa baya sai shugaban darazau wadda shi ma Allah ya samu rasa shi a 'yan wa'annan tsakani shine ko malam a tasiru iliya abdulaziz Allah ya masa rahama daga na abin sai zo wannan guri da muke ciki shine sakataren alkaleri malam bala suleiman Allah ya kai haske kabarinsa ya tallafi iyalansa ya kuma haɗa kawunansu na ƙarshe-ƙarshe wanda muka rasa shine malam Ibra- Malam Ah- Malam ibrahim ahmad tela wanda yake PRO ne na wannan kungiya da fatan subhanahu wata'ala ya sanya dukkan wayannan jinyan da suka yi ya zanto kafara ga zunubinsu ya kai haske kabarinsu idan tamu ta zo mu kuma Allah ya mana abin nan rahama sa mu cika da imani abinda zan ƙara haske a kansa shine abinda mai wa'azi na ƙarshe ko guda biyu suka yi wa'azi guda biyu sun yi abu sun yi bayani ne akan harkokin da ya shafi mu'amalar ƙungiya da 'yan ƙungiya na cikin gida wanda muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu fahimci juna domin a ƙarƙashin wannan aya ɗin imamu ahmad ya rawaito wani hadisi a cikin musunar ɗinsa wanda ya bashi namba 444 wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya samu sahabban sai ce in ba ku labari mana game da wani abin da idan kun yi shi ya fi ku yi sallah a nan ana nufin sallah ta nafila ko kuma ya fi ku yi azumi shi ma ana nufin na nafila ya fi ku yi sadaka shi ma ana nufin na nafila ba aisalin zakka ba a ruwa imamu turmuzi ma yana cewa wato abin nan ya fi ma umarni da aikin alheri da hana munkari sahabbai suka kasa kunnan suka ce menene wannan ya manza Allah ya ce islahu bainan nas gyara tsakanin mutane gyara tsakanin mutane kamar inda masu wa'azi guda biyu suka yi ta kokarin fadakarwa yana cewa domin lalacewan tsakanin abin nan musulmi fa inna ha khaliqatu wato mai askewa ne la aqulu lakum innaha tahluqu sha'ara bal tahluqu iman wato bata ainihin aske gashi amma dai tana cin wato ayyuka ko kuma imani na musulmai ta haka muna fata Allah subhanahu wataala ya samu fi ƙarfin zukatanmu kuma fi abin nan mu yi amfani da wannan hadisi mazu'ina shi ne wadda yake abin da yake faruwa barazana ga najeriya kafin gabatar da wannan muna maraba da kakanmu akan wannan harka shine abin na mataimakin shugaba na biyu shine Sheikh Usman Isa Taliyawa da fatan Allah ya kara wa rayuwa azuna albarka hakanan Dr. Jalo ya so ya zo wannan wa'azi ya dauki alkawari amma saboda halin da wannan kasa din take fuskanta na barazana an buƙace su a Abuja akan mutum na gaugawa domin tattauna wannan al'amari saboda bai kamata a ce an dauki abin da wasa ba to muna fatan shi ma Allah ya dawo da shi abin nan lafiya shi wannan barazana wa musulmi ba yau ne aka fara ba kuma in ka lura duka daga guri guda yake fitowa ana iya abin nan kamar yadda dr rabiu ke cewa alkufurin millatin wahida gabanin haihuwa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi bayan wucewan annabi isa alaihi salatu wassalam wato an samu matsala mai kama da wannan wadda ƙura'ani ya ambaci wannan gaba ɗaya da yake abin a dunkule ne ma zan yi shi a dunkule saboda ƙarancin lokaci amma imamul ƙurtubi ya kawo wannan hadith ya kawo wannan kisa dalla dalla imam muslim ma ya kawo shi dalla dalla imam ibn kasir a tafsirinsa ya kawo wani bangare na wannan shine kuwa wato inda subhanahu wata'ala yake magana a cikin suratul buruj wasa ma'izatul buruj
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود
to wannan shine bangaren rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala yayi akan maganan da zai faɗa koda kuma dattijan ungonku ne yayi rantsuwa akan abu lalle abun ne muhimmanci ne zai taho jawabin rantsuwan shine Allah madauki ke cewa kutila
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
subhanahu wata'ala bayan wancan rantsuwa da yayi ya ce Allah an ci waɗanda yake ashabul hudud su wane ne ashabul hudud na cikin wannan sura shine yadda na yi magana cewa imamul qurtubi ya kawo abun wato dalla dalla ya dogara da ainihin hadisi imam muslim ya rawaito cewa an samu dangantaka ne tsakanin wani shugaba da kuma wani abin nan matsafi da kuma yaro wadda yake isan yana da yau ba sai na warware shi nan ba iyaka dai subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa ya kuma ce an la'anci wa'annan mutane wadda yake wani mai mulki ne daga kasar yaman tsakanin annabi isa alaihi salatu wasalam da annabi sallallahu alaihi wasallama wadda yana bin addinin yahudanci ko kuma addinin kiristaniti ya yi ƙoƙarin ya dawo abin da ya tilasta musulmai sai sun dawo kan addininsa da ya ga sun bijire sai kasance ya tona wani babban abin da ake ce da shi rami ko gangama ko kuma gwalolo aka hada wuta a ciki sai a zo da musulmi a shito ko kamar addininka ko kuma a jefa ka cikin wannan wuta din haka ya rinka yi haka ya rinka yi shine Allah subhanahu wataala ke bada wannan bayani din yake cewa abin nan Allah subhanahu wataala ya la'ance su to duk da yayi haka wa musulmai amma me biyo baya innal ladina fatalul mu'min
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق shi ma jerin waɗannan ayoyin subhanahu wataala ya gaya wa duniya cewa lalle waɗanda suka fitini muminai suka yi ƙoƙarin mai da su kiristanti ko mai da su kafirci subhanahu wa ta'ala yana sane da abin da suka yi don haka subhanahu wa ta'ala yana cewa in su ji tsoron abin da zai biyo baya innal ladina fatana almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul khariq wutan da suka yi amfani da ita wa musulmi a nan duniya su ma Allah ya tanada musu wannan wuta din bayan nan kuma yake cewa inna batsha rabbika
إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد subhanahu wata'ala yake cewa duk da wannan karfin mulki nasa da ya ci zalin musulmai eh, Allah yana gaya masa yana neman ya tuba amma idan bai tuba ba ya tuna cewa ubangijin abin nan subhanahu wata'ala kamunsa mai tsanani ne don haka duk wanda ke ganin yana sama da musulmai yana so ya ci zalunsu da fakewa da waɗansu abubuwa kuma muna shaida musu cewa subhanahu wata'ala yana bibiyar abin da yayi kuma muna fatan inda wancan bai ci nasara ba shi ma na yanzu ba zai ci nasara ba sai dai kuma ba da mu zauna haka ba subhanahu wata'ala ta hanyar abin nan a karantarwa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa wato duk abin da za ku iya yi ku yi musu wato wa'idu lahum masada'atu وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترحبون به عدو الله وعدوكم
subhanahu wata'ala yana cewa su abokan gaba da ku yi iyakan kokarin ku mutane duk abin da zai kare kanku ku ba za ku je ku yi ta'addanci ba kada kuma ku yi raina abin da za ku tanada wanda zai kare kanku to mu wajen wayannan abubuwa na tanadin makamin da za su kare ƙasa da neman goyon baya na Allah subhanahu wata'ala aiki ne na hukuma mu kuma talakawa menene namu shine addu'a'u huwal ibada addu'a'u silahul mumin addu'a'u silahul mumin shine kowane mumin ya yi ta kokari ya gyara aikinsa ya kuma yi ta addu'a babu abinda ya fi karfin addu'a a ƙasar nan mun ga barazana iri-iri waɗanda suka taho kuma alhamdulillahi mun ga tasiri na addu'a shugabanninmu kuma da suke tattaunawa a sama akan wannan Allah ya sa su taho mana da alkhairi dukkan umarnin da suka taho da shi kamar yadda muka yi baya da aka yi umarnin addu'o'i a ba da haɗin kai a yi wannan addu'a din da fatan subhanahu wa ta'ala ya shiga tsakaninmu da wannan abin nan mara albarka ya shiga tsakaninmu da wanda akwai abin da ke nema ya fake da ainihin kashe-kashe kashe-kashen da aka yi a kasar borno wannan bai isa komai ba sai kuma waɗansu daban waɗanda yake su ɗanda ake magana ma ba su yarda da wannan nasa magana ɗin ba da fatan allah shiga tsakaninmu da su allah ka abin nan allahumma amin na fi awtsanina wa biladina wa biyutina allah ka tsare mu a ƙasar mu ka tsare mu a gidajen gidawunan mu ka kuma tsare mu abin nan ungoyin mu wa raddi kaidul kaidina alaihi ka kuma maida mummunan tanadin masu tanadi zuwa gare su ka shiga tsakanin mu da su da ƴan wayannan kalmomi zan dakata saboda karancin lokaci masu kuma son ƙarin bayani duk za su duba wannan tafsirul qurtubi da ibnu kasir da kuma ainihin ruwayan da muslim ya kawo akan wannan suwa ne ne a sahabul uhudud me ya faru a tsakaninsu kuma ya suka karkare da haka inda wancan Allah subhanahu wataala ya magana ya yi maganin wa'ancan wannan ma muna fatan Allah ya mana maganin su assalamu alaikum
Na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a Sheikh Suleiman Yusuf Bashir shugaban malamai na kungiyar jama'atul zalfil biliya kamata sunna ta